الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف لخسفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظامنا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة فإذا هم ينظرون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar hadurmu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na jumadar akira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da biyar ga watan farko dubu biyu da ishirin da hudu a sati da ya gabata mun kawo ƙarshen surtiyarsu insha Allah yau za mu tashi farkon safat insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi kahin tambayoyi akwai yan nasiha ga 'yan uwa waɗanda suke aikin rukuya ‘yan uwa ganin idan kaji masu rukuya nan a mutum tara a mutum goma kusan tara suna da'awar sunna mai yawa don haka ‘yan uwa kullum ka sani idan kana ka kuce ma shaidar ta can to zai biyo ka ta can kaga da kana abin alar suna ne kai baka sa bugu baka sa laya baka kaza to shi dan zai yi ta hanya daban ta wani hanya da kake gani kai ka tsira tunan zai halaka ka yan wa kowa sani yau halin da muke cikin masalar rukuya ba abin da ba gani ba abin da ba yi kuma daga nan wasu kuma kaman bokaye yanda boka yake haka wasu ke wasu abin da zo ji hankalin yan uwa ba ma inkarin rukuya shari'a ba malamin sunna da yake inkarin shiga aljani ko yin rukuya shari'a a zakar wanda za a yi aljani ibar mutum amma kiran da muke yi a yi kokarin tsayawa abinda yake da haske da sunna da hujja na karanta ƙur'ani da azkar da ya zo a sunna tabbatatta kan mu keɓance ma wani abar wannan kuma a shi wani daban na ice kaza a gama da kaza da turare kaza da mai kaza da kaza da hira da ake da aljani wanda kowa san wannan hira abin da take badawa duk wanda yake cikin wannan rayuwa a yau ya san da yawa an san fitina da yawa cikin al'umma mu cikin mu sakamakon wannan hira da ake da aljani wanda kuma san da cewa Allah subhanahu wataala ya labari bi rukun sama aka turma kajibu suna yin magana amma man hira maka da tani to ta wannan hira da suke da aljannu ta ka fitina da yawa cikin al'umma amma zan baku misali irin hadarin da ake ciki misali cikin wasu wanda muke tare na abin da akwai jaraba da zama misali ka zama misali ne kaɗan kusa akwai fitina wani cikin masu wannan rukuya cikin yanwa ya ma wata rukuya wata lahiya tana da kishiya sai ta kama sunan kishiyar cewa ya ta mata magani wannan kishi abin da tabbatar ga baya ba ta alaka tana da imani ba ta alaka da shiga kodai da Allah ba ta maka boka yi ma amma wannan kishiya lafazin ta yi da gangan aljanin nema mai da yana aikin karya tabbas kurin sai aka jiho cewa wannan kishiya ta maka magani wannan abin kuma mijin ya yarda ya zo su ji matan shi ko iyalan shi ce ya mushirka ce kurin ya dangana mata shirka da yin sihiri da kishiyarta an zo wakilin ta zo ya gaya mini na nemi muka yi magama mu kira mijin mai bayani ya ce shi bai bukata mashawarar mu kuma cikin waya ya ce kun shi ya riga ɗan ta so ta yi ƙara gidan alƙali wacce ta haƙuri a can abin ya hoto daga cikin kuma babban mutum ne cikin malaman suna cikin ya ce a hukumi da samun hukumi da kamata ke kara ba ya haƙuri ya dogara ga Allah za ka sai abin da wulaƙanci kan abu na akwai abin da ya dace ba ƙarshe da bayar Allah ta haƙura bayan kwana biyu cikin wani juju ya kira yin juju ne tun ya ji labarin matar wani za ta kawo ƙara nan justice ya cikince kuma abin ya ishe ta ta ce ta abin da ka ce mata rai an mata abin da ba ta san shi a rayuta ba kuma ɗan rukuwa wani sai hudu kuma aka yarda tana kama abun an ta mutuncinta kuma an mata tsakanin an raba ta mutunta iyananta abin akwai ciwo gaske magana duk da haka ta ce don Allah ka ganta ta yi haƙuri ta yi haƙuri ƙarshe dai da abin wani turba da ni ƙarshe bai wanda ta haƙuri ƙarshe dai mijin daga baya ya gano ƙarya ce kuma mila ta kaga mai kawo wannan hidar jini yan uwa akwai misalai masu yawan gaske wallahi da yawa ta tana cikin al'umma so da yawa wani lokaci akwai rashin lahiya kuma rashin lafiya ce haka kun ɗabi maimakon mutum jinin magani zai ku rike shi ya ce akwai a tabi rukuya shi kuma ga cutar shi a hili da yawa aka suka shiga mugun hali ga cutar ni ya san abin da shahe gida ko na abu ba na kuma misali dan wani yanin da ma dana ganin shi a nan gida ma daga shi a sana dan shi ya samu shi lafiya rama kuma sallai wani kusa abin da yake ciki dan shi ya samu shi lafiya ya kira yin yi mun waya dan na malam karo na zo ana rike yarin ya dumu muwa ya iya dumu muwa na mai addu'a na taba cikin naji zahi na ce wani mutum likita likita na ce likita likita na ce likita na muka ɗauko yaro ‘yan gidan suka biyo mu da mata yiwu suka biyo mu mun zo mishi da likita ɗan wani agaji mai likita ake likita sai zo ki ce muna wasu mata ko suna faɗa suna ce yanzu a kai wani ka biya mana iliya wannan kayan likita ne mutum mahaukaci ya haukaci ka likita suke faɗa mai tsasa biya na shi mutumin muka kyale su aka zo aka mai jarabawa aka examen muka zo nan likita mata ta mamatinki aka zo da aka examen karshe dai abinda aka gano akwai kiris kaɗan ta abin ta abin masu da kiris kimfani kaɗan su gamu haka suke badawa ta wani gaɗin mummuwa karshe aka zo aka gano me aka mai magani da na je da asuba ban sallar asuba ya warwa ya zama mutum lafiya lau ya warke shi ke har yau to kai zai mun ba ya sun kuya ga cutar shi so dai haka suke rike mutum ga cuta a rike a ta abu kuma a ce ka za ka je ni wannan shine maganar gaskiya kamata a yi hatara ko masu ruwa da kuma masu yi tsoron Allah ku tsaya kurin karanta Qur'ani kadai da azkarun sunna ma wannan hira da labarin aljani wala za su sa nuna ci mugun hadari kuma wallahi karanta Qur'ani ba wani hira da kai hankalinka shin wai Qur'ani ke koran aljani ko azkar ko ku hirar ka ko maganar ka tun da ka imani tasirin Qur'ani ke koran aljani ko azkar ke suna ba maganar ka ba maganar na ko akwai cikin akwai fitina cikin ta ta tsaya magun ƙwararren kadai kuma wallahi za samu cin nasara ko maka sunna zama ku misali guda uku guda uku da nake da shi ni a wani yamma mun je mun rubuta bana rubuta kama wani kamar ban nan shi ban nan zama ku misali guda uku da yawa na misali da yawa wallahi guda uku ɗaya wani ne cikin yan uwa samari ne haka ya fahimci sunna iya ne mai ya zo nan yan bariki ne wannan suke haka sun sabi litai yan bariki ne ya zo nan kurin cikin dare hauka ita hauka ya taɓa iya ihu da ran na zo gida haka ce an zo nema na wasu da suka kira yin sai san san gani na wasu ce man kaji kaza kaza kaza abokin mu ne zo gani ne jiya kurin cikin dare mun mutu aka ce ya ihu ya kwaro ya taɓa raɓare amma matsalai ya ce ni ba ne rukuya suka ce a to matsalai ce ma uwa ya kun a gaya ma iya ta a gaya ma da iya a gaya ma da iya ko abin da ke cike nan kun ta gaya ma da iya cutu kai fitina kenan kenan dole in tafi dole in tafi tun da kama tunana shike da muka tafi ba a zuwa muka je gidan uwayen sana zara sana ta kuka shi wasu anan uba anan da kada yankin su rikice iya daki muka shiga da yan uwa muka shiga na ganshi to zan maka da abin sun nasu karfin sunna zan maka amma a ɗauke wani kayan karɓar da sauran da aure da zamu na kan ta mai ayi da karfin sunna kan ta mishi abin da sai kan ta mishi kace zama ku akwai su sunna zama kwana uku za sunna zai kwana uku ina gawa sha Allah zan maka Allah baka lafiya shi ke da muka tawo na mai zama zama na mai zaka na kare na ce muka yin da gobar sai zan dawo ina da sanin su ko uban kowa yace malam wallahi kana huta ya tashi yace ga mana abinda aka yi cikin daren abinda aka mishi kurin ya ya wani ya ka kama shi ba wannan kurin wanda ba magana da tauki da gobe ba ne kurin alƙalin kan dan sunna iya yi dai mana wakai wallahi kurin wannan yayin kada ku da kuma ya wurin hayyin ya zama ya zama mutum ya zama shi ba mutum kirkire kwarai yana ya rayu ba abin da kai ba da Qur'ani na biyu akwai shi ma wani irin wannan aka zo a cikin yan uwa ko nan uwa da ba nan bai ki ya rubuta ruku ya aka zo neman shi bena sun buga sun buga nan wannan wasu ya fice ba san ba halin da ke ciki bai magana falat ka shi nan suka ce sun je wani baina amma da Allah ka tsanci ni ban ruku ya ni ban ruku ya ba suka dawo malatu huwa kamar abin da kai ya nace mu tahi muka je wallahi gidan uban kakan ya ce wannan malam wannan ɗan jika na ne likita ne ko tsawon likita ne ya ce kuma na sani suna bai alaƙa bai alaƙa da likita yaron filar kurin da shi kwanan biyan magana kurin zai kalle ka haka kurin a kwance zai ƙala bai ƙala kun bai kun ba magana ido a jini haka ya ce ni ne wata ba maza maka kakin na iya ya ce malam mishi na ce gina mai azkarkin suna kurin azkarkin suna suna da kurin ba iya ga wasu abubuwa da wani na sani na yi na ƙare in ce to shi wata in ya zafi ne mai jini da abin da na iya washe gari kwana biyu muka shi na ce ma ya kai cewa wallahi malam kana wuta sake zauna har yau yana ya wuce wallahi ya zauna ka ya wuce kenan shi yanzu da shi ya maka kidan ina masare da yawa wallahi irin wannan ya haka ne nan wa kurin ku dogara ku Qur'ani da sunna Qur'an ku karanta Qur'ani ku karanta sunna azai ku sunna kurin wallahi shi ne fa'ida wannan hira tana kan fitina mai yawan gaske cikin al'umma kurin ka karanta mutum Qur'ani ka sunna ka dogara ga Allah ko Allah ba shi lafiya kuma wani ba malami ba kai kai ka duk ba kai karanta ma yar malam Qur'ani Qur'ani malami iya gidanka danka ma yayya ya malami gida ta ce hanyar ba malami a karanta ne Qur'ani Qur'ani akan tayi a cikin sunna kai ka iya wanda iya ko dan ku dogara ga Allah ko amma kuma sai wannan wallahi ku dogara tsoron Allah dan wa ba wanda ya yada duniya wahida filan bani duk duniya wanda zauna karatun duk ya shi ciyar ta duniya Allah ga wata mishi shi ta san kwatar wanda ya wada English da Faransa aka zai shi amma yanzu ka karatun ka ya bi shi ga baya ya tuba ta yi kuskure ne shi ya wani hira aka hira da jini hira kaza wuri kaza ka binne wuri kaza maka magani wani yi magani aka kama sun da ne da wurin da aka yi magani ya ce wallahi ya gano kure kuma ya tuba ga Allah su ne san warku ya san ba Allah ya ce iya kira ga masu wani aikin su nisanci mai da abin sana'a kuma yadda kaukan ku amshi kudi ku yi dan Allah kuma ku tsaya kun Qur'ani da sunna ku kaurace ma hira da aljini akwai fitina da yawa a cikin ta ita ya kai jaraba mai yawan gaske ta ku ina ku tsoron Allah ku rubo ku shar'iyya kurum amma wannan hira aljani kai in ka jawo ka hira to kada kai ka da ka jawo ka hira wallahi ka san ka kai da ake maki kaka da wannan hira na an anan fitina take to da qur'ani hira wannan zai tafsiri in dai qur'ani na kaka qur'ani wannan hira wallahi fitina ce Allah shi da mu sai wannan ke cewa hukuncin masu sa miyau wurin jiyo takardar alkur'ani me matsayin shi a musulunci to gaskiyar magana ne ban nasi ba akan wanda ya magana ta miyau game da takardar qur'ani to na san dai miyau tsahiri tsarkake ne ba na jisa bace ba to cewa ba ta qur'ani wallahi ban san shi ba yace menene hukuncin yin sauka da aka yi a wajen zaman makoki to in wannan musha bayani kan shi wanda ya karanci suratul najm tafsir ibn kasir rahimahullah ya kawo mas'alar karanta mawuci alqur'ani da cewa bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba daga sahabbai ko daga tabi'ai yace ko ishara babu ko su yi nuni babu da yake cewa law kana khairan la sabaquna ilayhi yace inda alkhairi la sargare ni dan haka bai cikin sunna wan uwa mun sha da magana mutum zai ce shi maliki ne saboda ya san kudi to nan ba nan ba malikiya bace ba saboda imam malik bai cikin wanda suka yarda a sake wani alqur'ani ba magana ajin malik ajin malikiya babu bai cikin masaba malikiya bai maliki bai yarda ba kuma masu ganin ma ana iya yin cikin malamai kuma su ga ana iya sake alqur'ani masu ganin ma ana iya yi mai sharadin su sai sharadi ka a mishi ko biyu to suna yake wata wallahi masu yin masu kacewa na iya ma sun ce shaɗi ka amshi ko biya kyauta kaga su kuma yanzu abinda ake yi aka yi mako balle inda meko meko ya zo a ta tafka kullum a tafka a ba su kuɗi a ba da kuɗi kowa san abinda ake da abinda yawan gaskiya kurin ci da addini ne kurin akamai da addini ci da addini gaskiya makan bai cikin shari'a kurin amma sai me kace din ibrahim ya da ibrahim o wani ta karkare ba kudi kuma ga ba san karkare ce ba har ba har har har mace ba wai mai ta karkare wai ba shi kudi ki tambaya wani kudi karkare haram ce modi ce kenan da da wani ce inda ba ka ce maka ta wani karama ka san ce ka san modi ce cikin karka ce kenan ka san haram ce to ka tantan gwata tambaya haram kun haram ce haram haram tana na ba canza bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ta wannan sura surta safat ta bude da rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi ta wasu nau'i daga cikin mala'ikun shi Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da abin da yake so mu ne aka na rantsuwa da kowa sai Allah kuma da abin da Allah ya rantsuwa da shi akwai wata aya akwai wani magana ciki tabbas nan Allah yana rantsuwa da mala'iku da ce wasafa ta saffa waɗanda suke sau nan ya magana akan muhimmancin sau ko yanda sauran mala'iku yake ya karanta da mu a yasu ma mala'iku suna sau da muke sau ruwa cikin sai musulun annan salatun ke ce masu habai ala ta sufunu kamar ta sufin mala'ikun da rabbiya ba za ku sau ba irin yadda mala'iku suke sau a wajen ubangijinsu sabace wa kai mutu sufin mala'ikun da rasu da rasu da ya mala'iku ke yin sau a wajen ubangiji ya ce tumunin sufufin mutakaddima sun mal'awar ta wata rafon fiskan ya ce mala'iku suna sau su ma irin yadda kuke sau sallah haka suke sau tas kuma suna jikuwa da juna tun daga na farko zuwa na baya haka suke sautsak wacce wata na sau suna jikuwa da juna wannan ya kan zarafin muhimmancin ke da magana sau yadda a musulunci yake da muhimmanci wanda na nuna sadar salama ya mana umarni ku gyara sau ku cika sau iya daga cikin samun cika sallah ku cika sau ya ce ku daidaita sau sak ko allah saɓa zukatanku kini rashin cika tsawo rashin haɗa tsawo yana kare abokai cikin al'umma kuma muhimmancin shi iya sa karɓo sanda ku a wajen Allah wanda ya nau'i na mala'iku ne masu tsawo a wajen ubangijinsu fazzajira ta zajira Allah ya rantsuwa da mala'iku masu tsawatarwa na wasu na fasarta zajira ma'ana mala'iku da suke yin tsawa masu koran hadin zuwa da aka musu umarni ko ku azzajiran kamar da kasada ke cewa a masu karanta ma'ana qur'ani dan qur'ani abin karantawa ne su ma suna karantawa wasu na kawo kamar da kai wani shugaban ke kawo cikin magabata na kawo din su mujahid cewa qur'ani duk wani mai karanta sunan Allah sai Allah ya rantsuwa da masu karanta ayoyi masu tsawatarwa ana masu hana mugun aiki shi ma tsawatarwa amma kashe amma hanyar kaza fattaliyati zikira Allah ya rantsuwa da mala'iku masu karanta mana nan zikiri mana alqur'ani to nan me ya kawo ganin an san malaika jibril shi ke zuwa da waye me ya kawo magana kuma da aka jami'in da yawa taliyat kuma muna cewa aka yi aiki a larabci ibara da abu da yawa akan mutum guda don girman shi ko ku ce a malaika jibril ya tabbata yana zawa tare da rikin malaku a wani lokaci yadda da malaku kamar kamar ansari furta an'am ya taba cewa ta zo annabi ce ta sauko min a dare yawanta ta zo a dare guda tare da mala'ika dubu saba'in wanda wani tafsir ya kawo ɗan rikiya mala'ika dubu saba'in suka rako shi wajen zawa da furta an'am kenan wannan kenan mala'ika ima mala'ika jibril tare da ɗan rikiya ko shi kaɗai ma abin wanda ya bada kin ganin jirgin mala'ika to wannan da ya jawabin rantsuwa masu samun na mala'ikun ne tsabon tsawatarwa ne masu karanta zikirin ne jawabin rantsuwa inna ila hakuma da wahi shi ne mabarar duk wani rantsuwa da aka yi ta a tabbatar ma cewa lalle ila hakum abun bautar ku da wahi ɗaya ne shamsha bayanin yawa ƙwarai shawa kawar da manzo Allah ya so bisu matsalar Allah bisu matsalar samuwar Allah makamar tambaya waye halittu saman kasar ce Allah waye shi kashe kasar ce Allah waye ranar wata ce Allah waye ke komi ta sarrafa komi ta ce maka Allah ba su kuma da komi game da Allah kuma matsalar su yin sa'ani wanda za a bi ta hanyar shi a sami isa ko biyan bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine matsalar koreshawa amma ba su inkari ko da game da Allah har ma ka san addu'a Allah zai da suka ba Abu Jahl a Badar da ya zo addu'a yake ya Allah dole da ka mana ka tsaro cikin al'ummu Allah ka halaka da shi Abu Jahl wa dole yake ke roƙo Allah ka dole ka ka tsaro sai da ke kiran manzo Allah shi ka abu sabo kaga Allah ke roƙo Allah ke roƙo haka suke sun san da Allah tare amma suna ga ya za a yi kace Allah kaza ya za a yi mun sa bisa bisa bisa tawafi a Ka'aba ya za a yi mu je bauta mu Allah da abu da muka san musa mu Allah sai da su su dawa fi zur wani ta ga musu a tunanin su wai tawafin ɗakin Allah da kaya ya za a yi kaje ka tawafin ɗakin Allah da kayan da ka saba mu Allah sai ka tukurin wakata hita yana haka haka na ra'ayinsu wani ne wai wai sai wasu kaya nan wasu sanin girman Allah Allah ya wuce na har ka ce ma a shi alama ya za a sa Allah ya yi kai ka ce kai ne ta shi Allah ne Allah ya koka a ba sallahu bashar rasula har suka ce a ba sallahu bashar rasula Allah zai aiko mutum a matsayin manzo baiwa kake na wajen su sun sa akwai Allah sare kuma sun sun san girman Allah amma sun yi aiki da ka da kwallo su suka bauta ma wannan Allah kenan matsalar su ba ila bane ba to shi da Allah yake ga musu a'a abun bautar ku ɗaya ne shine Allah Allah bai yarda ba da abokin tarayya wani ya kama lata wani uza wani kaza kaza kaza duka ina ga cikin wata ruwaya lalabe yanda ruwaya sai cikin wanda suka harko-harko ne nake mai tambaya kana bauta mu Allah nawa yace Allah bakwai ne yace hudu a sama daya hudu a uku a kasa ni mai tambaya take bauta ma Allah bakwai yake bauta ma yace to yanzu in kana buƙatar ruwa kace roƙo to nake sama in kana buƙatar Allah wani sama ke roƙo dai yana abu ke na ta Allah gani ne yake yi abu ta tafiya wani gaba da kai wani gaba daya a takaice dai Allah matsalar ƙorishawa ɗaukan wani ba wani matsayin Allah ta tsarin da ake bi shi ne ilaha to Allah ce a inna ilaha ko da wahid shi ya ce musu la ilaha illallah yanzu an yarda babu duk wani ila duk ma abu duk abin bauta gaba daya ba mu shi sai Allah ne kadai ko da ne shi wani su ce ubangiji Hausa wani su ce duye wani su ce god wani su ce joba ko da nasu eh wani su ce irkoi eh to duka haka yamma kai yanzu babu wani ubangiji ba kai kurin Allah ne kadai ila kai Allah kurin Allah ya ci kurin Allah kurin Allah ne Allah kurin Allah ne kurin gangan wani tuye wani irkoi wani joba wani gwadi wani wannan ya ne mana ma'abudu abin bauta ne to kai da musulmi baka da wani ma'abudu gaba daya kurin sai Allah kadai shine inna ilahakum lawahid lalle abin bauta ku ɗaya ne tak waye wannan ce rabbu samawati wal ard ma bainahuma rabbul mashariq shine wannan ubangijin da sai ya baka baka inkari shine ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su na halittu da abin da ke gabas da mana kenan ko ina gabas da yamma duka shine ubangijin su wannan ubangijin mai wannan ikon shine kada ilaha kenan banda wani daban kana amaido su kan bautar Allah shi kadai tun sun yarda Allah ya sama ya yi ƙasa ya yi wajen sun yarda to wannan ubangijin ubangijin waɗannan sammai da ƙasai da abin da ya tsakanin su da komi da komi shi ne kaɗai ilahatu Allah ce gaba إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد نعم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب نعم nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da mu ko sanar da mu wa'annan aikin gaba da aiki shi ne Allah ce inna zayyana sama a duniya bi zinatin kawaki mu ne lai magana ta girma mu ne muka tsawata sama aka mata ado da adon taurari inu Allah ce wala kan zayyana sama a duniya bi misaliya waje ana jumin shayafi lace mun sanya mun sanya sama hutula aka mata tsawa da hutulu da surmawu kuma sanya ta abin jihewa ga shekaru shi nan da ya ce ina zayyana sama a duniya bi zikna kawaki mun kawatar da saman duniya da adan tauraru wa hifzan min kulli shaytani marid kuma ta zama to su suke kiyaye duk wani shedani mai tsaurin kai na yan uwa sama an mata tsawa abin bulgewa da taurau wanda carke an ci hudulu yawan shi aka ce sama ko tauraru abu uku ne ya tabbata ake da su da abin da ba su ba to za a bar hanya ne na kwanan nan a wani wani shiri a yardin jamus ne wanda ake magana da yan ilimin tauraru na ji wani malami ya tabbata ya magana abu uku ya tabbata a ƙur'ani sama taurari suna matsayin zina ga sama ado suna matsayin masu jihe shaidaru suna matsayin wabinaji mutum ya tabi ko suna shi ma'ana alama ne referensi ne referensi ne alama ce mai tafiya cikin tsara ko cikin teku har yau babu abin referensi don musul lalace musul lalace ke wannan da ita bada ma haka lalace ke bada ma kudu da kuma arewa ya turban abin lalace ke wallahi kenan shi dan busar da abin adam yake yi iya yawa abin da samun na maganadism ya lalace a yi ɗan gaba wani busar da abin da samun maganadism kuma hikimar Allah wani abu ne Allah ya wajaha a duniya wuri guda yanzu misali yau ga wani misali ka misali ka fatar kai misali ya ka samu bayan kare da bayan kare ko yanzu wata yanzu magana gidan gida kai ka samu bayan kare ka samu waya ka goga ka goga ka goga ta gaba a cikin bayan kare kamata haka kamata kwana haka sacin kwalba da ruwa kasar haka da kuma ta arewa arewa kuma ta kalla kuma kullum sai ji da sakin arewa ko da kalla soke san haka da kalla wani abu Allah ya san abu kun ajiyana nor duk inda ka sa karhe da ma ka gogo ko yanzu kai ka ta kai an ka sa ka goga waya ka goga waya ka sa kwalba da ruwa ka sa wannan waya kamar ta kwana haka wuri guda da ka sa da ka ta jinya ta kalla arewa wannan haka Allah ya san shi wannan abu cikin abu ne kun Allah ba wani yanshi ba haka wani haka gani aka yi kuka ya gata haka ba ni kama ina abin yake ba ni jama ba wani yaji abin a can anar ba kun Allah Allah ji kanshi to ke wannan na aure lalace ki to amma duk masu gwannan an ce madugu an ce madugu ne na tsara ko gwanin mutu a cikin ruwa ya da masani tauraro sai ga ya maka wuri wannan ka tauraro ka zaci duk yadda batan kai sai ne yace wannan kaza ne nan musulmi ne nan arewa ne nan kaza ne sai ya ga maka sun sani ko yanzu ma ka ka bincike abin da sai wani kana gama kana idan sura to wani dai ma su ba su wahala ganewa da ka ga wannan kudin kullun nan nan take gado idan ka batan gargadi ba nan ka ka san gusum ka san arewa idan ka san gabas ka san yamma wannan abu ne ke to kiran tauraro a takeice suna aikin ado ga sama suna matsayin masu jihe shedaru kuma suna Allah suna aka alama ta sanin alkibla ita ta gaba amma wani ilimi a gano mutuwa rayuwa bana za a yi ruwa bana ba a ruwa za a ku arziki mutuwa saraki mutuwa malamai mutuwa ƙananan yara duk ƙarya ce wani da duk ƙarya ce ƙarya ce inda kun ji wannan shirin wanda aka yi kwanan na jami'a tana cewa ni dai wadda da na yarda na ji an duba mini kuma ashe ƙarya ce an ce kaza ta tabbatar da ƙarya ce abu ta ce ta ce ta ga mata biya ba tambaya sai abin ya zama ƙarya ce dama ƙarya ce da zama ƙarya ce dama ne wadara ce kurin kenan tauraru ga aikinsu kawar sama da jihin shaidanu da ɗaukarsa alama Allah ce la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqtafuna min kulli janib ba sa iya zuwa ma wurin wurin an ce jama'a ta zama na mala'iku makaranta suratul jin ai da farkon lamari da farko kayan Allah ya faɗi sallallahu salama malaku sukan zuwa cin kaso sama su je su jiyo labaru abinda za a yi abu yana babba abu a sama sai su zo asirin bokan cikin da ya da duniya sai su zo wajen boka su ce mu'amala su sai su ba ta labarin za a yi kaza wani abu aka wata babba ibada ma ba kuma wani babba abu sai su ba ta labari sai boka ce kaza kaza za a yi a wajen aljefi to wani abu Allah ne kare ƙur'ani ya kare mamaye shi an aiko a masalar salama sai aka tsare wannan sama gaba ɗaya yanzu ba maganin zuwa can shi suke cewa wa anna la masana sama a fawajadina muli a ta harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna na ƙa'udu muna magana sama fa mai tsibin al'an ya jiri da hushe haɓa rasada wa anna la nadari a sharrun wadda min fula da amma da bi murabin wasu da ko suka ce in mu da muna zuwa sama wannan gaban mun ne sama da muka saba zuwa fa wajadna muli'at harasan shadida mun samu sama a tsare tsaro mai karfi wa shuba da wuta ke kona mu sai su wannan wani abin sabo wani alheri ne Allah wata sharri ne ake ne da ƴan ƙasa muna zama ka labari yanzu an riba a zuwa wani sharri ne Allah ke ubangiji suke ni da mutanen duniya ko ko wata shari'a ce ta zuwa mutane su san me dalili amma san gane yanzu ba a hana su zuwa ana jihe su asalin ai neman shawara suka yi ina za su je me ya kawo me aka yi asalin suka je suna yawo suka na yawo an bazu duniya an tura kowa ji me ya sabu a zuwa me ka haka nan Allah kadara sa annabi sallallahu alaihi wasallam a nahala a wannan wuri ya je iya sallar dare suka same shi iya karatu shi ne sannan aka cewa wasu rafina da zaka rafina min jini laka cewa wasu rafina da zaka rafina min jini da sa'in qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumin munzirin Allah ta kasana wasu sarafana ilayka nafara min jini yastami'una alquran wajen da maka juya maka wasu jama'a ta aljanu sun je yastami'una alquran da ta mena ne ne ta suka zo ana yawo ne a suka ga manzo Allah ya karatu a sallah su ku zo ku zo ku zo suka taru shi ta yi ta kanu alayhi bada suka kamar sun shiga suka taru a saman shi annabi sani ma ya cikin sallah suka ce an situ suka ce sauran ku shiru ku shiru ku shiru yana da wani abu sabu suka ce ɗan wansu suke nan ga abin da ke na wasa suka ce an situ falama hadaru kalu an situ suka shuru suka shurara da kyau iya karewa fallan ma kudiya wannan ilaƙa mun min jini ya kai su koma gida su masu shiga wa'azi mun ji sabon littafi ya zo ba za ka zan bayan musa ka gani kina nan ne kenan aljinu da suna zuwa sama cin kasuwa to yanzu allah ya yi wannan shi bayan da take cewa kenan la yasma'una ila al-mala'i ala ba sa zuwa man shurare zuwa wajen jama'a ta sama wa yuqdafuna min kulli janib daga ko'ina na jihos da wuta duhuran ana korus kuma waɗannan aljami shaidanu wadda kuma azabin wasu suna tabbatar azaba wadda wani lace gaba ya ce illa mana haɗafan haɗafata sai wanda ya ɗan cuzgo da wata magana kayan aji a ƙona shi shi ma fa'ata ba a wuce habu sakin wanda ya ɗan shirin ma kayi da kawo wuta ta biyo shi ta ƙona shi a sai mai magana ce wani lokaci kayan ta kona shi ya rayu ya shehu da wata kalma ga boka eh wata gaskiya guda a shekar ya ɗarikar ta amma da kai babu damar zuwa cin kaso sama da Allah ya yi Allah ce gaba فاستفتهم أهما أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
بل عجبت بل عجبت ويسخرون نعم نعم هو Allah subhanahu wataala yana magana da manzon sallallahu alaihi wasallam dan ya wannan kira da yake babba abu suke inkari su matsalar su ya za a yi bayan an zama kashi an diddige a ce kuma a tashi suna da baiwa a tare mutum bayan mutum shi Allah ta manzon shi fastaftihim a tambaye su masu wannan magana masu inkarin tashin kiyama ahum ashaddu khalqan am man khalaqa ka tambaye su su ne suka yi wahalar halitta ko sauran halittu da muka yi na sama ka sauran su duk halittu da suke wayar to da mutum da ya yi girma ko wahalar halitta ko ko sauran halittu da suna turmamu sauran su tambaye su zabi da kowa ya san ba a gama girman ka da girman sama ko kasa ko rana ko wata kai karamin halitta ce mutum har yan wani magana halittun Allah balle lokacin ɗan adam ya ƙara Allah ba shi ilimi kan san halittun Allah ɗan wani ce sama'ar duniya ɗan wani sama'ar duniya ita ce hannun muke wara duk ilimin ɗan adam kan sama'ar duniya ne kuma ita kanta ta haika yin mu duk ita kanta ana masu ilimin suna cewa abin da ke tsarin su tsarin kurin wannan fuskar damu kadai duk ci gaba da aka yi wannan wani kama masu ilimin ne wa kai jahili bila ma masu ilimin suka ce har yau ɗan adam bai ɗauki ba ɗaya cikin dubu wallahi yana ja- yana yana da jahiltar 999 abin da yake yanayin da kuma wani sanar su ba hana kuma kaɗan ne ai ɗan gano an ɗan an yi dekubirin an yi dekubirin kaza an gano an gano ne kaza an zuki ba maganar sanin me yake cikin wani sassan ban ba magana ya wuce tawa idan ana magana cewa kenan ne mu kenan ana magana kai ana cewa duniyar da kake bunƙasa kuna alfahari kuna ma Allah shi taka a kanta ta mu ce mu muke mulkin zama kaza ga mutum ya alfahari cewa a halittun Allah wai wani ma magana wai a wajen kawuran mu suka rufe santa fa kawuran mu suka ilimin sanan duniya suka ce wala duniyar wannan ba ta kargar da sabu ba ta kai ba tsakuwa a cikin kasa duka duniya ba kai ba ba kai ba ka ga dukkan kana wai wannan bukata kana sokara kana dan kai ba kai ba duniyar kanta ake magana kake wala ce ba ta kai ba ka dago a cikin ta rere ka dago ta kuwa daya to duniyan mu ba ta kai ba daya cikin rere a cikin su ba matsayin ta dan karen ne sai da kima dodo ba da kima mutum kenan wallahi na haka mutum ya kurin mana kurin rigima ce shi kake yaudar ka ya ka musa maka kai ka kai wani abu ka san wani abu ka yi ilimi ka kaza kaza ka kai ma Allah shigantaka wallahi kai kadi Allah biya ba Allah shi da mu sun wanda kan ci ilimi in ma zai zan girman Allah kenan nan Allah ya ce kenan ka musu tambaya su suka yi wahalar halitta ko abu sana abu da muka halitta Allah ta gaya musu inna khalaqana min tinin lazim ku je mutane musu masu gima da ake mana ko mun halice ku min tinin lazim daga laka mai yanki a ce min hamadin masalul min a ce min turab min tsin misalin kalfahar ake duk wannan matakaiya ne da Allah ya wajen halittar Adam ya tabbata sun hannun adam ya magana cewa Allah matakin halittar Adam ya ba mala'iku umarni su ɗauko ƙasa a duniya daban-daban ƙasa iri-iri da suka ɗauko ƙasa gaba ɗaya aka cakula ta turabu ne aka gama sai ta koma tsini idan na kawo da san kwabi ta kwambi da suke yi sai ta koma hamadin masanu ta koma laka har tana tana da wari da sai da kwabi laka ta kwabi suke ta kwabi sai ta ga wari sai ga wannan abin ya koma hamadin masanun laka mai wari a kwambi ta kalli da take yi sai ta koma tsinin lazi laka mai wari kuma har tana yanki tana jayuwa kai da je asalin adam ya bushe كالسلسال كالفخار تقوم دخل تولو an kaba zai kwankwan zai kara haka kai adam ga shi nan kurin a sandare kamar tudu ka randa inda ka buga zai kara kwankwan ba kuru daga bayan allah kuma ya so ya halitta shi zaman mutum adam daga nan allah ya kowa to kenan wannan matakaiya ne da allah ba da kai da adam mai shi da kai ga abin da aka yi karshe laka ce ma mai tsami yabki daga nan Allah yi ce min ayati an halaka min turabi idan an da mashirtar da kun aya daga kasa idan an da mashirtar da shirin zafin mutane kuna kai da ka kuna kai da ka da kasa ne kasa wannan Allah yi shi ne kenan Allah ce kenan yayi nayi ku ne daga tsinin lazi Allah ce bal ajibata wa sakharu duka lamarin baka da Allah ce ajibta kai Muhammad kana mamaki da suke inkari shi abin da mun yamma ki yi abin inkari ba zai kaddar ba kake kiyama ya za a tada ni to za ka kai ka ya sa haukan mutum ya za a tada ni bayan na mutu na zama kasa ya za to jawa aka kai ka daga ina kai ka daga ina ka so haka shi na kace akwai haukan adam haka sai daga ina ka zo kace bai wa sai kai ka wancan wanda yake shi jibe ka kuma abin da ba tun da ne ba kai da babu kai kun ba mai cewa shi ya zo yi ka ko baban ko uwarka balle ka saka ka ce sai ka a yau kamfanin nijar ne ko na amurka ne ko na harashi ne a ta aka hudu ka ko ka gan kuwa kuwa kuwa ka gan amma ya gadan waya za a yi shi a wasa ya za a yi a taro ba mutuwa na zama kashi na zama kasa to kashi da ka zama za a fi kashi ma in ba ka kashi ma duk dan adam abinda Allah ke halitta dan adam a cikin a cikin ruwa na uwan shi ko na uban shi duk wani ido a duniya an kaji a nan ba ne ganin shi ayyuka da abin da bai gano wani abu ne kowa ya tsaka duk ilmi ka cewa abin da aka yi na dan adam da yake fita daga cikin namiji da abin da kwanna mace babu wani ido da yake gani an sa na'ura inda da kana aji ya ce babu shi kace babu shi ta kace babu shi daga wani abin da babu shi da baka babu shi a kan idanka daga shi Allah ya kai yi ka kun kace bai wawa na zama shi a tada ni na fawo ka Allah shaidan mu ya Allah wannan magana shaidan wannan shaidan kullu ke da adam Allah ya ce bal ajibtu wa sakharun kai Muhammad kana mamakin su kake imani wa sakharun su kuma suna mata tirgili ya za a ce kashe sada suna mata shagantaka da ibada mamaki haka lamarin suke na halin manzo Allah da halin kawo ta ga maka annabi ya mamaki su imani su su kuma suna mai tirgili suna ga za a ce kai ba mutuwa Allah ce wa وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون yace wa idza zukiru la yadhkurun wannan mutane idan ka musu galgal ya ka musu wa'azi ba sa wa'azuwa ba sa wa'azuwa wa idza rawa ayatan yastasakhirun in ma sun ga ayar aya ta kamata su yi imani amma yastasakhirun yake shiga izgili da ayar kanta halin su kenan wa qalu وقالوا إن هذا إلا سحر مبين
wa qalu in hadha illa sihrun mubin suka ce ka wani abin da Muhammad korin tsahi ne karara ɗan wa cewa da suka ce tsahi ne kuma mubin iya karanta da kai da wani cewa ashe sun ga wani abin mamaki a wajen wannan bawan abin da ya huta hankalinsu sai suka ce tsahi ne don a ɓata abin a zaman shi aya suka ce wannan tsari ne karara kuma a fili in ba shi ba yaushe za ka ce a izamita na أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون
na'am suke cewa a izamitina wa kunna turaba wa izama shi yanzu muhammad idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙasusuwa muka lalace kuma a inna lama ba'usun shin za a tado ha suna gabanin impossible baiwa mustahil mun mutu mun zama ƙasa mu taso ka daga kwanar nan uwa da cin adaji mun ji tani ta wa'azi sai ga wani gaban ko wanda abu ne wa'azi zama mutumin daji ne muna hirin wa'azi mun da su wani ne ana hirin wa'azi mun kwana wani mun yi wa'azi mun kariya tani da ne ya ce mun kwanci kun kun a nan kun bibirci a nan kuka sa muna makwanta a nan don mu waye dare kayan dare allah waye can muna cikin dare da wani mutumin daji da san kan daji muna ya zo mu shi da gire shi me ka kuma gari a wace kama kai mana hidama kama magana an mutu a yi kiyama ya ce tsama tsaka tsama da ya ce wai an mutu an binne mutum ya tashi kada ta haɓa ta da Allah muka yi muka ce da Allah ya za a yi mutum an mutu ya lalace a kabari wai tashi ya rai ya ce dala da ku dala ku dala ku bari wallahi muka yi muka yi muka rubuta kunta bai yi wa bai yi wa mutum ya mutu ya tashi ya rai kunta ya mana mata makon akwai mata wallah kan tabi mutum da yi ne sai kun bai wa kama kan shi bai kama bai ma kun bai ma da jakor bai wa kun mustahil ba tukuci da bai kun bai da kama kama sun tuja bai da jakor ba yi bai wa yi ta su maka yana fusa suke ce ya za a yi a idamitina wa kunna turaban wa izaman a idanan wa wasu shi yanzu mun mutu mun zama kasa da kasusuwa za ta domu a wa abarun al'awwalu kace a umma wa kace kama uwaye mu kan sahi masu mutu har uwaye mu na warko haka suke mamaki Allah ya ce manzon shi kul na'am wa antum dakhilun sai musu i hakan za a tado ku ku kuna kaskantattu ƴan wuta ni za a yi Allah ce فإنما هي زجرة واحدة
Allah ce ga musu kullu na'am wa antum dakhirun ga musu eh za ku tashi kuna kaskantattu kun ba wani bata lokaci fa inna ma hiya zadatun wahida ga musu kullu tsawa ce ɗaya take za a yi fa idahum yanzurun tsawa duk wannan nasu gaba ɗaya Allah ce tsawa ɗaya take za a yi fa idahum yanzurun sai ga sun koma sun tashi na kallon juna ana da kallina a kallina amma za su ce wai na man ba asina mai marƙadina za su ce wai tare malwacin da zan kasa shiga mace ganta ta shiga na mai kata ta shiga ta shiga gangaranka haka za su tsammanin da gida ne su ce man ba asina mai marƙadina wai tare malwacin wai tare mu daga barcin haka su jirke barcin zai a ce kaya ha zama wata rama ba barci ba ne wannan wannan abin da allah mai rama ne alƙawali wasa da al-mursalun kuma zan allah sun gaskiya kiyamar ce hada yi mulbasu Allah ta kenan za su ce kenan tsawa guda fa'idahun yanzuru ne ga suna kallo suna kallon juna wa وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين na'am هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون na'am wa qalu ya wailana ganin sun tashi a hilin kiyama wa kuma ga wata kiyama za a tashi ne rayuwa ce ala haqiqati rayuwa ce za ta haƙiƙa kowa zai tashi a yanke mutu kusan musamman zana ke cewa yi ba su kulbin adam kulbin adam alama ta alai suka sai musulmi annabi ke cewa yi ba su kulbin adam alama ta alai za a taru ɗan adam kowa akan abin da ya mutu ka mutu kana mushriki haka za ka tashi kana makaɗi haka za ka tashi kana mawaƙi haka za ka tashi kana salihin bawa mai bin Allah haka za ka tashi yadda ka mutu da ce haka za a tado ka kuma ana tada ka ga mala'ika ɗaya yana raka ka ɗaya iya ma shaida haka Allah ce ba sun kafa Allah ce suna rikiya suna raka mutum ɗaya iya cewa da suka cewa naka cewa cikin kafu a wannan cikin kafu take magana cewa wa ƙala ƙarinu hada hada ma da dai ya ati ko? a ba shi ba kayan na ayat ta kayan ita a yawa waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shafiq shi magana gana kenan kowace rai za ta zo gobe kiyama ma'a sa'iqun wa shafiq kowace ta zo gobe kiyama tare da mala'ika biyu sa'iq ɗaya yana raka ka ko yana kora ka kuma wa shahid ɗaya ya mashaida haka za a tashi wani ɗan wani mai bin Allah mutumin kwarar salihin bawa eh in mujahidi ne din mi azumi ne ne haka zai mashi haka Allah ce kuma an kuma kai mazinaci ne wani mazinaci ne dan duwadi ne mazinaci ne dan giya ne dan modi ne haka zaka tashi haka take rayuwar ta ba mu a jama muna huci nan ne yake muna huci ka boye a zuciyarka kai muna huci ne zan ba zani to a can haka kowa an ga gari gari wannan muna huci ne wannan kawuri ne ana kana gani a gibi a can haka za ka shi ne kowa yake da shi kenan wa ƙaru ya wairana mutane ban za su ce kai cikin wayo suna wannan magana ce ha za yau mudi wannan ba magana wayo wannan ita ce ranar sakamako ita ce ranar sakamakon ha za yau mudi fasal allazi kuntum bihi tukazibun ita ce wannan rana ta sakamako wanda kuke karyatawa annabci karya ce ai ba wata kiyama ina ne to wannan ita ce wa ita ce ranar sakamako yau wanda bayan haka Allah zai bada umarni na a tattaro kuma a yi ƙungiya group group ushu da zan zalamu احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم na'am وقفوهم إنهم مسؤولون
ma da ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون hasbu yan wa ganin wannan muka harama bayanin bayanin mun ce a bari Allah ta saka kan insha Allah sai mu dasa kan sauran kan bayanin insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته